الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين سعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد من جدد بوجه مبع الله سبحانه وتعالى نكوى نكوني يقامنا سافيا تلهدي ومنا أكبوة رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara 1441 a gidan miladiya yau muna 26 ga watan hudu shekara ta 2020 daidai mun zo don ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da bibiyan ma'anoninsa gwargwadon hali muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da abin da za mu karanta da kuma azurta mata zukata masu kiyaye gaskiya da gababa masu aiki da gaskiya Allah ya tada mu a tutan masu gaskiya ranar tashin alkiyama kasancewan wa'annan da kwanaki mana kwanaki ne masu zafi matuƙa duk da kasancewan ramadana watan alkhairi da albarka ya mamaye mu amma kuma muna cikin kwanaki na jarabawa wannan cuta da ta faɗo ma duniya gabaki ɗaya wanda hakan ya dakatar da dukkan wani hada-hada na ibada wanda yake da alaƙa da shafuɗe ɗiniyar jama'a na daga salloli a masallatai na salloli na kiyama ramadan da kuma haɗuwa mai yawa domin tafsirin alkur'ani mai girma da sauransu to amma dai haɗin tsararunmu haka dai ga munan ba mu wuce kida mu da yatsun hannu ba za mu ɗan bibi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe mana muna fatan Allah ya sanya mana albarka a ciki za mu ɗauko karatun daga suratul safat insha Allah ta'ala saboda waɗansu manufofi da su ɗan uwa da muke tare da su a nan suka sani suratul safat sura ce makkiya da ittifaqin malamai babu wani malami da ya saba akan cewa suratul safat sura ce wacce take an saukar da ita kafin hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sura tana da ayoyi 182 kuma babban kwake cikin wannan sura bai sharan da sauran surorin makka ba kamar yadda muka sani surorin makka manya-manya adiri a kai abu na farko dai kira zuwa ga tauhidi zuwa ga imani ta hanyar kafa hujjoji masu ƙarfi da kuma wato kore shubuhohi na abokan hamayya kafirai kenan waɗanda suke inkarin ranar tashin alkiyama waɗanda suke inkarin samuwan Allah ko kuma suke inkarin kaɗaituwan Allah subhanahu wa ta'ala da bauta Allah yakan kafa hujjoji masu ƙarfi a waɗannan tsorori domin ya zama ya rusa shubuhohin da waɗannan kafirai suke da shi hakanan cikin ababen da soroyin makka suka taƙaita a kai ko kuma suka yi fice a kai akwai nuni zuwa ga ranar tashin alkiyama wanda imani da ranar tashin alkiyama shi zai bayi zuwa ga mutum yin imani ya kuma kyautata aiki domin ya kubuta a wannan babban rana ranar tashin alkiyama shi yasa za ka ga sororin maka da dama suna magana akan tashin alkiyama hakanan cikin ababen da sororin maka suke magana akan yadda ɗabi'u da mu'amaloli da alaƙoƙi da ɗaukan kyawawan ɗabi'u da nisancin miyagun sifofi sifofi a bin Allah wadai to da dai sauran abubuwan da sororin maka suke magana akai to ita ma wannan sura bata sha bamban da sauran 'yan uwanta sororin makka ba tana magana akan imani da kafa hujjoji da rububiyan Allah domin a tabbatar da uluhiyya tana magana akan getta ɗabi'u tana magana akan ruko da saƙon Allah subhanahu wata'ala da sauran ababen da ke da alaka da wannan malamai sun ambata cikin falalan wannan sura akwai hadisi wanda al'imamun nasa'i ya ruwaito a wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗin cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya amuruna bi tahfif wa ya ummuna bi safat manzon Allah yakan umarce mu idan mun zo sallah mu riƙa la'akari da masu rauni da ƙananan yara da tsafi da marasa lafiya mu riƙa sauƙaƙa sallah kar mu riƙa yin ta da tsanani amma a wannan lokaci kuma yakan limance mu yakan karanta mana suratul safat ga baki ɗayanta suratul safat a ƙidaya na izfofa rabin izfi ne da waɗansu ɗoriyan ayoyi idan ka raba izifi ɗaya gida biyu to ta ɗauki rabi da waɗansu 'yan ayoyi waɗanda yake suka karu a kai to duk da kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga sauƙaƙa sallah to amma kuma shi yakan karanta musu sautar safar da baki ɗayanta wannan na daga cikin abin da malamai suke ambata cikin falalolin wannan sura a ala ayi hal wannan sura kaɗan daga cikin shimfiɗin da ya kamata mu ji kenan kafin mu shiga cikinta. ta Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa saffati saffa ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke cikin sahu sahu sahu fataliyat haka ne fazzajara zajara ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke tsoratarwa suke umarni da alkhairi suke hani ga munanan ayyuka fattaliyar zikira hakan kuma ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke tilawan ambatan Allah waɗanda suke ɗauko wahayin Allah subhanahu wata'ala zuwa ga bayansa annabawa su isar musu saƙon Allah kamar mala'ika jibril kaga kan kawo wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai kenan cewa waɗannan nau'o'in rantsuwa guda uku duk an yi su ne ana nufin mala'iku kamar yadda al'alamatu sa'adi zai kawo a cikin wannan bayanai nasa cewa duka wannan rantsuwa da mala'iku ne wasafati safa Allah ya rantsuwa da mala'iku ne a wannan sura kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a waɗansu ayoyin yadda mala'iku suke cikin sahu sahu wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu safuna malaiku suke cewa mu mun kasance a cikin sahu sahu sahu sahu sun kasance cikin sahu sahu a cikin sallolin su akwai malaikun da yake tun da Allah ya halice su sun yi sahu ne suna cikin sallah wadan suna cikin ruku'u wadan suna cikin sujada har waɗansu daga cikin sahabbai ma suka ce waɗannan mala'iku akwai da yake bai ma san wanda ke gefen shi ba tunda aka halice shi a cikin sahu a daskare yake yana bauta ga Allah subhanahu wataala wadansu kuma suna ganin wannan sahu-sahu ne wanda yake sun jera fuka-fukansu a cikin sararin samani suna dako su ji umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala sai rantsuwa da waɗannan mala'iku kasancewan waɗannan mala'iku manya-manya ne gudun kiran halitta sannan ga ƙarfin zartar da umarnin Allah to irin wannan tasiri na su sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su wazzajirati zajira Allah ya rantsuwa da waɗansu mala'ikun waɗanda yake su ne suke tsoratarwa azzajiru shine alman'u wan nahyi shine hani da kuma tsoratarwa da razanarwa ta hanyar faɗin abin da zai razana zai tsoratar ko kuma ta hanyar amfani da kalmomi masu ƙarfi ta hanyar amfani da kalmomi masu ƙarfi da kuma razanarwa shine azzajiru to mala'iku suna suna tsoratarwa suna razanarwa suna hani wato suna hana mummune bayan Allah subhanahu wata'ala daga faɗa miyagun ɗabi'u da sabon Allah subhanahu wata'ala kanan da yake cewa yahfazunahu min amrin lahi suna kiyaye mummunai daga umarnin Allah subhanahu wata'ala a wata ayan tana cewa na hana auliyakun fil hayatid dunya wa fil akhirah mala'iku sune suke lizimtan mummunai suna kusantansu suna fussaƙa musu alkhairi suna umurtansu da zabar da su akan kyawun ayyuka suna kuma tsoratar da su akan miyagun ayyuka shine ma'alan fazzajira ta zikira ko kuma fattaliya ta zikira mala'iku su ne suke karantar da annabawan Allah da manzanni sakonnin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya faɗi a wata ayan falmulkiyat zikira Allah ya rantsuwa da almulkiyat zikiran mala'iku da sukan ɗauko sakon Allah su je su isa zuwa ga manzanni uzuran aw nuzaran ko dai dan yankan hanzari ko kuma dan tsoratarwa da razanarwa wannan kauli na farko kenan waɗanda suke ganin cewa waɗannan ayu sun sako ne akan mala'iku akwai kaulin da ke cewa duka waɗannan rantsaran sai Allah subhanahu wata'ala ya yi su ne da waɗanda ma mala'ikun ba ya yi su ne da malamai yake cewa wasu fati saffan ina rantsuwa da malamai waɗanda suke sahu-sahu a cikin sallah sai Allah ya rantse da su saboda irin tasirin da mala'iku suke da shi a cikin al'umma kamar yadda sama ta ƙawatu da taurari to haka nan doron ƙasa ya ƙawatu da malamai to sai Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da malamai ya ce wa safati safa ina rantsuwa da mala'iku a ina rantsuwa da malamai waɗanda yake zurfin iliminsu da sanin Allahnsu ya sa sun tsaye da sallah a cikin jami'i za ka same su cikin sahu sahu sahu sahu suna tsaye a sahu suna ruku'u a sahu suna sujada a sahu suna tahiya a sahu to saboda mahimmancin aikin sallah da mahimmancin malaman sai Allah subhanahu wataala sai ya rantsuwa da su zajira ta zajira ina rantsuwa da malamai na Allah waɗanda suke tsoratar da bayi suna umarni da abinci suna hanyar akan munanan ayyuka suna hani akan kafirci da bid'o'i da banna da sauran dangogin saban Allah fataliya ta zikira suna kuma karanta ambatan Allah shine alqur'ani mai girma da shi suke wa'azi da shine suke tsorata suke tsoratar da bayi Allah subhanahu wataala ita ma wannan fassara fassara ce mai kyau na gaskiya babu kuma abin da zai hana a karɓi wannan fassara duk da kasance mafi yawan malaman tafsiri sun fi karɓan wancan na farkon amma wannan din ma fassara ce mai kyau kamar da jamaluddin qasim ya tabbata akwai magana ta uku da suke cewa Allah yana rantsuwa ne da da masu yaki masu jihadi wa safati safwan ina rantsuwa da masu jihadi waɗanda suka yi sahu sahu suna dakon kai hari ga abokan gaba kamar da ayan qur'ani tabbata inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan saffan sai Allah kawo cewa masu jihadi suna tsaye ne sahu-sahu to da haka sai Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da su saboda mahimmancin su saboda jihadi ne addinin musulunci ke bunƙasa da zaran an cire jihadi to kaskanci da walakanci kuma zai fada ma al'ummar musulunci sai Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da masu jihadi a lokacin da suke cikin sahu-sahu sahu suna jiran sa kai hari fa zajira ta zajira kuma masu kai hari masu zabar da dawakai suna kore dawakai su kai hari da abokan gaba kanin da cewa al'adiya ta babahan falmuriya ta qadahan falmuhira ta subahan fa afarna bihi naqa'an fa wasaqna bihi jam'a saka ko cikin abokan gaba to anan azzajarat ma'anan shi kenan as-suqu wal hafsu sun zabar da dawakai sun kada dawakai sun jara gaman su zuwa fuskantar abokan gaba fattaliya ta zikira suna cikin halin yakin nan fa suna ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ne ba su shagalta ba ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkuru Allah kathira suna kai hari ne kuma ba su shagalta ba suna ambatan Allah subhanahu wa ta'ala to duka dai waɗannan maganganu guda uku karɓaɓɓu ne kuma babu abin da zai hana ɗauke su duka cikin ma'anonin waɗannan ayoyi to akwai ma maganar da take cewa safa ta safa Allah ya rantsuwa ne da tsuntsaye saboda muhimmancin ta irin darussa da ke cin al'amarin tsuntsaye kamar da ƙur'ani ya tabbatar da yanayin tsuntsaye da irin wannan sifa na saffan a wale mai roƙi tsari fauƙahun saffacin ma'anar saffacin suna cikin sahu sahu sahu sahu ko kuma ma'anar saffacin sun buɗe fuka-fukansu waya ƙadirna suna kuma rufewa suna buɗewa suna rufewa suna buɗewa suna rufewa wata ayar ma a cikin sautin nur tana cewa alam tara anna Allah anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa tayru saffati da tsuntsaye suna cikin sahu sahu sahu to duka dai waɗannan dangogin rantsuwa ne kuma mun sani cewa da abin da Allah ya rantse da shi muhimmancin shi ya wuce da yadda kake tsammani akwai waɗansu darussa da ayoyi da ake so ka kula da shi idan mun ɗauki fassarar farko Allah ya rantsuwa da mala'iku to mun dai san girman halittun mala'iku da irin ƙarfin zartarwarsu amma duk da haka nan sun rasa na ga Allah to abin da ake so mu kalla kenan don kuma an yi rantsuwa da malamai ana son a nuna mana irin tasirin da malamai suke da shi a cikin al'umma cewa su ne fitillun doron kafa kamar yadda wato taurari suka haskaka sama to su ma haka malamai suke haskaka kasa idan kuma an yi rantsuwa da masu jihadi saboda mahimmancin jihadi da irin tasirinsa wurin ci gaban addini da samar da maslahohi na addini da na rayuwa idan kuma an yi rantsuwa da tsuntsaye to su ma dai maslahohin da ke ciki da tasirin ba kaɗan ba ne Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka tsuntsaye wasu lokaci su buɗe fuka-fukan wani lokaci su rufe wani lokaci ka ga suna tafiya kawai a sararin samaniya babu wani abin da ke rike su sai Allah subhanahu wata'ala ma yansu ko hunne illa rahman Allah kaɗai ke rike da su to duka dai waɗannan nau'o'in rantsuwa ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi kuma duka maganganu guda uku zuwa guda hudu ko ma maganganun da ba wannan ba duka karɓaɓɓu ne to Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya zo a cikin abin nan a nasu salama kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi yana hadisin al'imam muslim ya rawaito da shi ya rawaito shi yana faɗin cewa fabbilna alin nasu bi salafin an fifita mu akan mutane da waɗansu abubuwa guda uku a ciki sai yake cewa ju'ilat sufufuna ka sufufil mala'ika an sanya mana sahu sahu sahun mu kamar sahun mala'iku wanda wannan kaga yana kafafan magana ta farko cewa mala'iku suna sahu sahu sahu irin na sallah a wata rewa ma ya ce ne alata sufuna kamar ta sufufil mala'ikata inda rabbiha ba za ku yi sahu ba na sallah kamar yadda mala'iku suke yin sahu na sallah a wurin mahalicinsu suka tambaye shi ya suke yi ya ce timmuna sufufan uwal ko almutaqaddima suna cika sahu farko to ala ayi hal dai annabi sallallahu ya ce mu an fifita mu da waɗansu abubuwa guda uku an sanya sahun mu ya zama irin sahun mala'iku to duk da wannan yana nuni akan cewa mu ƙara sa himma wurin kyautata sahu a cikin sallah domin mu dace da irin sahun mala'iku idan ban yi wannan ba to fifiko da darajar ma bata samu ba to duka dai waɗannan nau'in rantsuwa guda uku jawabin su shine inna ilahakum la wahid sha lalle abin bautan ku abin bauta ne guda daya abin bautan ku abin bauta ne guda daya aka ce waɗannan ayoyi sun sauka lokacin da kafirai suke raddi ko kuma suke mamakin aj'al al alihata ilahan wahida yanzu zai yiwu a ce a sanya abin bauta ya zama abin bauta kwara ɗaya tak to sai Allah ya waɗannan rantsaran ya ce ce to inna ilahakum la wahid tabbas lallai kam abin bautan naku abin bauta ne guda ɗaya shine wane shine rabbus samawati wal ardi shine ainihin mahalicci mamallaki mai jujjuya sammai as samawati kenan wal ard yana kuma jujjuya yana kuma mallaka na kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su rabbul mashariq kuma shine ainihin mahalici mamallake ko mai jujjuya al'amuran al-mashariq mahuda to wannan rabbus samawati wal ardi ma bainahuma zai zama kaman badal ne na lawahid inna ilahakum lawahid inna ilahakum huwa rabbus samawati wal ardi kaga ya zama badal kenan ko kuma ya zama inna ilahakum lawahid wa huwa rabbus samawati gani wa huwa rabbus samawati da haka lalle ajin bautan ku ajin bauta ne guda daya shine rabbus samawati mahalicin sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su Allah subhanahu wataala ya halicci sammai ya halicci kasai ya halicci abin da ke tsakankanin su khalqan wa mulkan wa abidan shi ya halicce su ya mallake su kuma duk gabaki ɗaya gare shi suke rusanawa sama ba ta motsi sai abin da Allah ya motsar da ita hakanan ƙasa hakanan kuma abin da ke tsakankaninsu hakanan kuma mahuda da mafaɗa na rana ko kuma na taurari duk cikin su bayi ne ga Allah subhanahu wataala idan ka kalli yadda aka gina sama da yadda aka ɗaukaka ta da yadda aka faɗaɗa ta da irin alkhairan da ke sakowa daga gare ta na daga mala'iku da wahayi da ruwan sama da sauran arzuƙoƙa wafi sama irin fuku to za ga lalle sama wato mahalicinta ya cancanci bauta ya cancanci ya zama ilahun haka in ka kalli ƙasa inda aka faɗaɗa halittanta inda aka kafe ta inda aka sanya tsarrai na fitowa daga cikinta da sauran nau'o'in albarkatu na ƙasa da yadda aka kafa ƙasa to shi ma za ka fahimci a lalle wanda ya halice ta ya mallake ta yake jujjuya ta ya cancanci ya zama ilahun haka nan wa ma bai noma abin da ke tsakankani na daga itatuwa da gine-gine da duwar wasu da sauransu to haka nan mahuda na rana ko na wata ko na taurari duka suna karkashin kulan Allah subhanahu wa ta'ala ne malamai suka ce kamar da al'alamatu sa'adi zai bayani a nan gaba kaɗan suke cewa wannan uslubi irin na ƙur'ani ya tabbatar da uluhiyan Allah amma ta kan hanyar kafa hujja da rububiyya wannan wani abu ne sananne a gurin ƙur'ani duk inda Allah subhanahu wata'ala ka je ambaci rububiyya wato aikata aikacen Allah to yana son ya tabbatar da uluhiyyan ko dai kafin a tabbatar da uluhiyyan kaɗaituwar Allah da bautan sai Allah ya kawo waɗansu al'amura na rububiyya aikace-aikace da ni'imomi da Allah ya bayi to sannan da ƙarshe sai jawo hankalinsu akan su bauta ma Allah ko kuma sai bayan an jawo hankalinsu akan su bauta ma Allah shi kadai sai a kawo hujjoji a rububiyya wanda za su karfafi bayi akan su gane cewa lalle Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanta a yi mishi wannan bauta wurare da dama a cikin Alƙur'ani mai girma akwai irin wannan to a wannan wurin sai ce inna ilahakum lalle abin bautan ku na gaskiya la wahidun abin bauta ɗaya ne to sai kafa hujja da rububiyya cewa shine rabbus samawati ko wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariq to kaga ya kafa hujja da rububiyya ne domin a isa zuwa ga uluhiyyan Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa rabbul mashariq wato mahalicci mamallaki ko mai jijiya almasharik sai kawo shi da jam'i almashariku a daidai lokacin da yake a waɗansu wurare kuma za ga Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mashirik guda ɗaya ne ya tabbatar da mashirik guda ɗaya ne kamar yadda ya zo a cikin sautul muzammil rabbul mashiriki wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhil wakila ko kuma walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi kawai mashriq da maghrib guda daya ifrad to malamai suka ce duk inda kaga irin wannan to ana nufin ismu jinsin ne dan haka ana nufin mafadar rana ko mafitar rana shikenan jinsin ake nufi jinsin kamar inda aka ce mutum kaga mutum duk wani mutum ya shiga ciki da aka ismu jinsi ne aka ce al'insan mutum kenan da yaro da babba da namiji da mace da mutumin farko da mutumin ƙarshe da mai hankali da mara hankali da ya shiga jinsi ke to idan aka ce rabbul mashriqi wal maghribi ana nufin jinsin mafitan rana ko mafitan taurari da jinsin mafadan rana ko mafadan taurari wani wurin kuma sai ya kawo shi da tasniya rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini shine mahalicin mashriqaini mahudayyar rana guda biyu wa rabbul maghribain da mafaɗayyar rana guda biyu shi kuma nan suka ce abin da ake nufi shine mahudar rana lokacin sanyi da mahudar rana lokacin zafi saboda lokacin sanyi mahudar rana daban ne lokacin zafi mahudar rana daban ne lokacin sanyi rana ta kuma tana fitowa gabas maso kudu sai ga rana tana kaucewa lokacin zafi sai da ta koma ko dai tsakiya ko kuma ta karkata zuwa ga abin nan yamma a arewa to waɗannan mahudan guda biyu da lokacin sanyi da lokacin zafi to mashayakai da kenan mafaɗan guda biyu lokacin sanyi da lokacin zafi shine mashayakai ne wa rabbul magharibi to wani gurin kuma sai ka ji Allah subhanahu wata'ala ya kawo su bil jami'i ya kawo su da jami'i kamar rabbul mashariqi wal magharibi rabbul masharik wal magharibi yawa kuma kuma irin nan wa rabbul masharik Allah ya rantsuwa da al masharik to duka dai abin da ake nufi a nan shine wato mahudayyar ranar da mafaɗayyanta har malamai suke bayani kamar da yazo a cikin afar da sayyid na Abdullahi dan Abbas da wadansu daga cikin tabi'ai cewa Allah ya yi kwasfa kwasfa kwasfa guda 360 yadda rana take fitowa gwargwadon adadin kwanakin shekara da haka duk ran da rana ta fito to mafita ne daban duk ran da ta fada mafaɗa ne daban gobe a wani mafitan ne da wani mafaɗa da haka ba waɗancan bane su ne almasharik din da Allah subhanahu wataala ke nufi to dan haka da yanda ka ji an kawo irin wannan to ko dai ya kasance ana nufin ismu jinsin ne ko kuma ya kasance mahudan lokacin sanyi da lokacin zafi ko kuma ya kasance ana nufin mahudan rana ga baki ɗaya guda uku da ɗari uku da sittin kamar da al'alamar ta sa'adi zai kawo a nan akwai kuma yiwuwan ana nufin mahuda ne na taurari ga baki ɗaya kaga rana ana ɗaukar ta tauraruwa ce wata tauraruwa ce akwai sauran taurari daban-daban to su ma duka taurari ne to mahudansu da mafaɗansu su ne Allah subhanahu wata'ala yake nufi to ala ayi hal dai duk dai maganganun babu wani maganin da ya ci karo da juna to Allah subhanahu wata'ala shi ne mamallaki mahalicci mamallaki ko mai jiji al'amarin al-mashariq sai Allah ce inna zayyana sama'a duniya lalle mun kawata saman duniya bi zinatin da wani irin kawa wani irin kawa ne alkawakib su ne taurari bi ma'ana alkawakib badal ne na zina badal ne mun kawata sama mun kawata saman duniya bi zinatin da kawa alkawakibi su ne taurari wannan shine kira'an da muka fi sani kira'an hafs da waɗansu daga cikin malamai akwai tsiran take cewa bi zinatil kawaki bi zinatil kawaki kiran showa ce bi zinatil kawaki ke ba fa kenan mun kawata sama da kawan taurari da kawan taurari wato saman taurari ne suka kawata ta shi ko wancan badani bi zinatil mun kawata sama fa sosai ka da menene taurari su ne muka kawata sama da su akwai kuma kira'an da take cewa bi zinatinil kawakiba bi zinatinil kawakiba sai kasance shi kuma alkawakiba ya zama badal ne na asama wato inna zayyana inna zayyana alkawakiba fi sama wato mun kawata taurari muka haskaka sama da ita al'ayyar duka dai ma'anan da yana koma zuwa ga abu ɗaya ne akwai kira'o'i guda uku a kanta inna zayyana sama a duniya hakika mun kawata saman duniya wannan sama da muke kallo kenan bi zinatin kawaki da kawa irin na taurari wato sama ta yi kyau ta yi haske da taurari wa hafiznaha min kulli shaytanin marid kuma muka tsara sama muka kiyaye ta imana hafiznaha hifzan ko yawo shine wa hifzan min kulli shaytanin a wata aya can a cikin sautin hijiri ya ce ne wa hashazna ha sai muka tsare ta to shine wa hashazna ha hifzan mun tsare saman tsarewa min kulli shaytanin daga dukkan shaytani marid kan gararre da yake kar haddi ya fita daga cikin da ga Allah subhanahu wataala marid shine maridi wato kangararri kangararri duk wanda ya kangare yiƙin abin da ake yiwa to ya zama mari ko kuma illa shefanin marida duka zai ma'anin da yi sai ke sa to mun halici sama mun kawata ta da taurari kuma mun tsare ta daga wato shefani maridi to wannan kamar da muka cewa yayi daidai Allah kawo makasudi guda biyu kamar da al'alamatu sa'adi zai kawo anan makasudi guda biyu daga cikin makasudai guda uku na halittar sama cikin suratul mulk ya ce wala qad zayyana sama ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin to nan ma ya kawo ya ce mun halice sama mun kawata sama da taurari ko wala qad zayyana sama ad-dunya bi masabiha mun kawata sama da taurari wa ja'alnaha rujuman lishayatin muka sanya taurarin nan suka zama abin jifa da shaytani da aka cikin hikimomin halittar taurari na ɗaya duk ta zama kawa ga sama na biyu kuma ta zama abin jifa da shaytani وهكذا ما اسمه صوت الحجري ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين aka kawata ta ga masu kallo sannan wahatu suna hannun kulli shaytanin mari sun kulli shaytanin rajim to shine nan qur'ani ya kawo guda biyu kaga akwai na uku shine wanda ya zo cikin sautin nahali wa alamat wa bin najmi hum yahtadun ana samun shari'a da taurari to Allah ke cewa la yasma'una ila al-mal'i al-a'la su waɗannan shaidani da aka kiyaye sama daga gare su ba sa iya sauraro ilal mala'il a'la kadan zuwa ga ainihin almala in aka ce almala ana nufin waɗansu jama'a da suka taru akan wani ra'ayi ko wani aiki ɗaya sai a kira shi al sai a kira su almala al'a'la waɗanda suke can ƙololuwa su ne jami'in mala'iku kenan jama'an mala'iku to Allah ya tsara sama daga shaidanu ne saboda la yasma'una ko la yasma'una a wata kira'a saboda kasar ka sauraro ilal mala'il a'la zuwa ga abin da mala'iku suke sanar da junansu na wahayin Allah subhanahu wata'ala da kuma abin da ya kaddara domin kamar da ya zo a cikin hadisi Allah subhanahu wata'ala idan ya nufin zai zartar da al'amari to yakan san da mala'ika jibril a lokacin nan idan ya sanar da mala'ika jibril shi kuma zai shuɗe zuwa ga sauran mala'iku yana gaya musu abin da Allah subhanahu wata'ala ya fata to a wannan lokaci shaidanu sai sai ka haƙi wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan ya wannan ya hau wannan har sai sun je sama ta ɗaya sai ka haƙe ka kafa kunni suna jin saƙon Allah subhanahu wata'ala zuwa ga mala'ikunsa shine wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam' fa man yastami ila an yajid lahu shahaba rasada muna da mazaunayya madakatayya a sama to amma a yanzu duk wanda ya ce zai je ya ji wannan sakon to ya jid lahu shahaba rasada wani tauraro mai dako zai kakkabo shi to sai Allah ya kiyaye sama daga wannan saboda karshe ya dano su rika hawa junan su suna zuwa sama suna laɗewa su da abin da mala'iku ke sanar da junan su wa yuqadhafu min kulli janib sannan kuma duk wani shaytani da ya nuna zai sato ji daga sama to Allah subhanahu wa ta'ala yakan jefe shi ويقذفون أكن هربوس من كل جانب تكون جانبي مكسر وانسان بسكيس وانسجيس هاتوجي دحورا الله يحكم يدوميا إيسان تاسو دقا أجند أكي وحيدش ولهم عذاب واصب كما دلتنا دوتا عذابا الدنيا تهيا بذا أبسو في سكوني با سوى دشي وابنا توراريسنا ككبول حتى نسنا دا عذابا أجد اللاهرة إذن سنشلو تنجي حنما واصب شين دومني mustamir muje mai tsanani dawwamanni wanda yake ba zai yanke ba a duniya azaba a lahira azaba to shine sai Allah ke sa illa man khatifa al khatafata kaga da a ce ya bashi a can da ya ce an tsara sama wa hafizna ko kuma hafizan min kulli shaytanin mari to da sai kasance kenan babu wani shedan da zai iya tsamo wani abu zai iya tsatso wani abu daga sama to amma sai Allah ya kai sai ce illa man khatifa al khatafata sai dai wanda ya yafuci wani abin da ya fita daga cikin kalmomin mala'iku shine khatifal khafafata sai wanda ya dan yafuci wani abu wato al-ikhtifaf shine yafutan abu da sauri kamar yanzu kaga hakan ce kidnapping a larabci ai shine al-ikhtifaf shine kidnapping shine kidnapping to sai wanda ya yafuci wani abu wato shi ne al'akabu da sur'a nan da nan ka ya fice abu ka gudu to shi ne sai Allah yake cewa ba sa jin abin da mala'iku ke tattaunawa illa man khatifa al khatafata sai dai wanda ya dan ji wani abu daga cikin kalmomin mala'iku wannan kalmar ba mu san iyakanta ba kalma ce na shekara 100 shekara 200 ne abin da zai faru akan wata al'umma ne abin da zai faru akan wani gari ne ba mu dai san iya adadin wannan kalmar ba to fa atba'ahu shahaban faqir to irin wannan shi kuma tauraruwa ko kuma yula saƙi tauraruwa ne haske wacce muke ce tauraruwa ne wutsiya saƙirun ne haske ne gudu ne ƙuna ita kuma za ta kakkaɓo shi shi ne ma'anar saƙi wasu sama'i wa fare kuma da raka mafare annabi musaƙi yawwa shi ne tauraro ne hasken gaske ne kuma ƙarfi ne mai raɗaɗi mai zafi to shi ne zai kaɓo shi Allah ce fastaftihim to idan an sun fahimci wannan da kyau ka kafa musu wannan hujjan akan uluhiyar Allah ga kuma rububiyyan Allah ka istidlali shi to idan duk sun gane wannan to fastaftihim ka tambaye su tambaya ne mai musu akan su ahum ashaddu khalqan shin yanzu halittan su ne tafi wahala tafi girma tafi tsanani tafi wahala amman khalaqana ko ko waɗannan ababen da muka rattabo su waɗanda muka halitta kaga a ciki idan ka lura da irin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya zayyano a baya kaga ya zayyano halittan mala'iku ya zayyano halittan sama da halittan ƙasa da halittan masharik ya zayyano halittan shedanu da taurari duk ya zayyano su to waɗannan abubuwan halittansu ne ya fi tsanani ya fi wahala ya fi girma ko ko halittansu waɗancan mutane waɗanda yake ba su taka rakan karya ba to shi ne ka tambaye su a hum ashaddu halqan amman khalaqana shin halittansu ne fi tsanani ko ko waɗannan abubuwan da muka zayyano cewa mu muka halice su kamar da ya tabbata a wata aya cikin suratul nazi'at a antum ashaddu halqan an sama tambaya ce ta inkari shin ku ne halittan tu halittan ku yafi tsanani ko ku halittan sama sannan a wata ayyana cewa khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi nas halittan sama da kasai babu shakka ya fi wahala ya fi tsanani fiye da halittan mutane to shine na ake musu tambaya tambaya na musu to su san cewa fa inna khalaqnahum min tinin lazim hakika mu mun halicce su ne min tin daga turbaya ko kuma daga yanku lazibun ai lazimun wanda yake idan ma ka taɓe shi a hannu mai danko wanda ya cakuɗa tsakankanin ruwa da taɓo sai ruwan ya bushe sai ya bar yaushe yaushe don shi don shin taɓa shi ne lazib lazib suna cewa shi ne kuma lazim don laraba suna amfani da wata lokaci sukan canza mimin da ba'un saboda mafiyansu ya zo ɗaya min tin lazib ai min tin lazim na gani haka wani su malamin suka fi ya dai mu ji abin da Allah na mutu sa'adi zai faɗi a nan insha Allah min tunin lafi haka ne ko? na? eh nan ya kawo shi ƙauyen shi dai bi ma'ana lokacin bayan ya bayan ruwan ya tsotse ya bushe amma asalin shi abu ne mai rauni tunda abu ne wanda yake da ruwa da taɓo ya haɗu yana ma kama hannu idan ka taba sai ya kama hannunka kaga abu ne mai rauni kenan bai isar da kanshi ba to aka kai lokacin da yake har ya bushe wannan bushewan shine min min salsalin min hama'in masun kamin da malam zai kawo to bari mu karanta abin da malam yake cewa malam yace haza qasama minhu ta'ala bil mala'ikati kiram wannan rantsuwa ne daga Allah subhanahu wata'ala inda yayi rantsuwa da mala'iku masu karamci fi hali ibadatiha a lokacin da take ibadanta sai ma'ana kaulin farko kenan mala ya dauki kaulin cewa ana rantsuwa da mala'iku ne lokacin da suke cikin sahu sahu na sallah ko suna cikin sahu sahu suna dako su yi umarnin Allah sai yake cewa to wannan rantsuwa ne Allah ya da mala'iku masu karamci a lokacin da take cikin ibadanta wa tadbiriha ma tudabbiruhu bi idni rabbiha da yadda take aiwatar da aikace aikacenta da izinin mahaliccinta Allah yayi rantsuwa da su ala uluhiyyatihi sakamakon rantsuwan ko jawabin rantsuwan shine Allah ya tabbatar da uluhiyarsa ta'ala wa rububiyyati hakan kuma da rububiyarsa fa qala sai Allah yake cewa was-saffati saffa ay sufufan fi khidmati rabbiha ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke sahu sahu suna hidima ga mahalicin su Allah wa humul mala'ika sune mala'iku fazajirati zajara Allah ce ina rantsuwa da yace wa humul mala'ika sune mala'iku yanzu sahaba waɗanda yake su suke kaɗa wato ainihin jiragirai wannan cikin ƙaunin kenan wanda ban kawo shi ba wato akwai wanda suke cewa mala'iku Allah ya rantsuwa da su lokacin da suke kaɗa abin nan as-sahab jiragirai kenan idan Allah ya nufin ya rahamtar da ko ya ni'imtar da waɗansu bayi ta hanyar ruwan sama mala'iku su ne suke da alhakin a kaɗa ruwa can a kaɗa shi can ina ne Allah ce a saki ina ne Allah ce a hana to sai Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da su saboda irin wannan biyayya da suke yi wa ghairihi bi amrillahi da wanda ma ba sahab din ba da izinin Allah subhanahu wata'ala fatali ya tazkira Allah ya rantsuwa da mala'iku masu wato ainihin ambatan Allah wa huma mala'ika alladhina yatluna kalam Allah ta'ala sune mala'iku din da suke karanta maganan Allah bi ma'ana suke isar da sakonnin maganganun Allah subhanahu wata'ala zuwa ga annabawan Allah alai ce falon ma kanu muta'allihina li rabbihim yayin da mala'iku suka zama sun bautar da kansu da Allah ga mahalicin su Allah wa muta'addidina fi khidmatihi kuma suna bautan Allah ta gurin yin ma Allah khidma wa la ya'sunahu tarfata aini ba sa saban Allah ko kiftawa da bismillah aka sama bihim ala uluhiyatihi sai Allah ya rantsuwa da su akan cewa shine cancanci bauta fa qala sai ke cewa inna ilahakum lawahid ai lalle abin bautan ku shine abin bauta guda daya laysa lahu sharikun fil ilahiyya ba shi da wani kini ko tamka ko abokin tarayya a cikin ilahiyyarsa fa akhlisu lahu al-hubba wal khawfa war raja'a da haka sai ku tsaftace mishi soyayya da tsoro da kwaɗayi wa sa'ira anwa'il ibada ibada da kuma sauran dangogin ibada wadannan abubuwa guda uku in ba kuma ba dama mun yi bayanin sun lokaci sun sha sune raka'izul ubudiyya da haka soyayya da tsoro da kwaɗayi duk wanda ya bauta ma Allah ba ɗaya daga cikin ko ibadan ko dai bata yi ba ko kuma ibadan bata cika ba wanda ya bauta ma Allah babu soyayya sai dai yana kyaman Allah yana jin zafin Allah to kaga wannan kafiri yawa zalika bi annahum zalika bi annahum karihu ma anzala Allah zaka duk wanda ya kyamaci Allah ne mai in kafirci tsoro da kwadayi shine safan annabawan Allah subhanahu wataala innahum kanu da'una raghaban wa rahaban yawwa wa kanu na khashiyin da haka duk wanda ya ci ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to ibadan shi bata cika ba Allah sai rabbu samawati wal ardi ma bainahuma rabbu al mashariq ai huwa al khaliq li hadhihi al makhluqat Allah shine mahalicin waɗannan ababen halitta waɗannan halittun war raziq war raziq laha kuma shine ke azata su al mudabbir laha wanda ke jujjuya su yadda ya so yadda ya ga dama wa kama annahu la sharika lahu fi rububiyyatihi iyaha kamar yadda ya zama Allah ba shi da tarayya a wurin jujjuya waɗannan halittun sammai da kafai da abin da ke tsakankaninsu to faka zalika la sharika lahu fi uluhiyyatihi haka nan ba shi da abokin tarayya a cikin kadaicin shi gurin bauta wa kafiran ma yuqarriru ta'ala tauhid al-ilahiyya da tauhid rububiyya so da yawa zaka ga Allah yakan tabbatar da tauhid rububiyya domin ya isa zuwa ga tauhid al-uluhiyya li'annahu dalun alayhi domin a har kullum tauhidin rububiyya yana isa ne zuwa ga tauhidul uluhiyya wa qad aqarra bi aidan al mushrikuna fil ibada alhalin su kuma dama can mushrikai sun tabbatar da rububiyya wurin bautan su fa yalzamuhum biha bima aqarru bihi ala ma ankaruhu to da ka abin da suka tabbatar da shi din nan rububiyya wurin bautan su to ya lizumta musu kuma tabbatar da abin da suka yi musu shi shine ilahiyya saboda in ka tambaye su wani ya halicce san mai da kasai za su ce maka Allah ne wala in sa'atu mun karka sama to rabba za su ce maka Allah ne to tun da sun yadda da wannan kuma suna bautan Allah da wannan amma suna musun kuma ya zama shine abin bauta guda daya to abin nan da suka tabbatar na rububiyya shi zai wajabta ya tabbatar musu da abin da suke musu kuma na uluhiyya wa khassa Allahu al-mashariqa bi Allah ya keɓe al-mashariq da ambato lidilalati al-magharibi domin wani yana iya cewa Allah ce rabbul samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul mashariqi sai da ce kuma wa rabbul magharibi ba to ai duk inda aka faɗi mahuda to ya wakilci mafaɗa kuma to ballantana waɗansu ayoyin kuma sun haɗa tsakankanin mahudan da kuma mafaɗa da aka sai ka ɗauko ɗancin ayoyin da suke magana akan magharib ɗin sai ka haɗa a nan sai ka ce to kenan shine rabbul mashariqi wa rabbul magharibi ko kuma ka ce to tunda aka kawo mashariq to ai babu wani mashari kuma face akwai magari din da aka ce ga mahudar rana to tun da ko ta hudu to akwai inda kuma za ka fada misali to shine ma da yake cewa to wannan yana lizanta akwai al-maghari aw li annaha mashariqun nujum allati sayadhkuruha ko kuma Allah yana nufin masharik ne na taurari wanda zai faɗe su a nan gaba falihaza qala sai kisa inna zayyana sama ad-dunya bi zinatin al-kawakib hakika mun kawata saman duniya da kawa na taurari wa hibban da kuma muka kiyaye ta kiyayewa min kulli shaytanin mari daga dukkan wani shaytani wanda yake mai kangarewa la yasma'una ila al-malil a'la domin kasu iya sauraro zuwa ga mala'iku a can sama sai malike sha zakara Allahu fil kawakib hatayn al-fa'idatayn al-azimatayn Allah ya ambaci fa'idoji guda biyu akan taurari a wannan wuri ihdahuma na farkon kaunuha zinatan lis-sama Allah ya ambaci cewa cikin fa'idodin taurari ta zama kawa ga sama, iz laulaha lakanit ta sama ujurman muzlaman labau a fiya, baicin taurari to da sama ta zama duku-duku ta zama mai duhu babu haske a cikinta, walakin zayyana ha biha sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawatar da sama da ita taurarin, haka ne litattanira arja'uha domin wato kusurwoyin sama ce haske da ita. وتحسن صورتها كما صورا سما تكوتتا ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر كما تكون في كمونين وتقاوة سما شين دومين ألقى سام شريعة تورالين أتكون دفن تدي وكما دفاي نا wato ainihin ruwa wa ya hasulu fiha min al-masalihi ma ya hasulu kuma a samu fa'idoji da maslahohi na rayuwar duniya da na addini masu yawa tabbata asaniya hikima ta biyu da Allah ya faɗi a nan hirasatu sama shine domin a kara sama min kulli shaytanin mari daga dukkan wani shaytani kangararre yasilu bi tamarrudi ila sama'il malal a'la wanda wato ainihin kangarewansa zai bayi zuwa zai rika sauraron abin da tawagan mala'iku suke sanar da junansu wa humul mala'ika su ne mala'iku fa idza tumi'at fa ko kuma fa idza tama'at qazafata bishaha bishuhub sawaqi idan suka wannan sauraron sai Allah subhanahu wata'ala ya kakkabo su da taurari a sawaqi masu haske masu zafi min kulli janibin ay tardan lahum za a kakkabo su daga kowane gefe tardan ana koransu wa ibadin an istima'i ma yaqulu al-mala'u al-a'la domin a nisanta su daga abin da mala'iku din nan suke shelanta ma junansu daga saƙon Allah subhanahu wata'ala wa lahum azabun wasif lalle suna da azaba wasif ai da'imun suna da azama dawwamamme ma'addun lahum an yi musu tattalin shi li tamarrubihim an taqati an ta'ata rabbihim domin sun kangare mada'a ga malicin su Allah subhanahu wata'ala kamar anan shi malam ya zaba azaban kawai na gidan lahira amma wadansu ne suka ce azaban a duniya da kuma azaba a lahira walaula annahu ta'ala istafna malaki sabaitin Allah subhanahu wata'ala yayi togaciya la kana zalika dalilan ala annahum la yastami'una shay'an aslan to da wannan ya zama dalili akan cewa lalle shaydanu ba sa iya jin komai daga sakon sama walakin qala sai dai Allah ce illa man khatafa al khatfata ai illa man talaqqafa min ash-shayatin marada sai dai abinda wanda ya tsafuci wani abu daga waɗannan shaydanu maridai al kalimatul wahida wato kalma daya ala wajhil khafiya wa sarqa ta hanyar samu a ɓoye kuma ta hanyar sata fa atbahu shahabun saqib to shi ma irin wannan wato yula mai tsananin kuna zai riske shi taratan yudriku qabla an yusilaha ila awliya'i wani lokaci yula na wutan nan zai riske shi tun kafin ya isar da wannan kalman zuwa ga waliyin shi boka kenan fa yanqatu khabara sama haka ne sai yanki labarin saman daka tun kafin ya kai mabokan yula ta wuta ta same shi ta hallaka shi wa tarkin ya kubiru biha wani lokaci kuma zai samu dama ya faɗi kalmar nan da ya ji qabla an yudrika shuhab tun kafin wato ainihin wa'annan wannan yula ta wuta ta rike shi fa yakzibu na ma'aha ni aka ba sai kuma sa ƙara su cakuɗa wannan gaskiyan da ƙarere guda ɗari yawarwujunaha suna ainihin caccakuɗa ta bisaladin kalimata lalli sami'at min sama ta hanyar wannan kalma daya da suka ji daga sama sai su caccakuda ta caccakuda ta caccakuda ta walamma bayyana hadil makhluqat al'azima yayin da Allah subhanahu wata'ala ya bayani akan waɗannan halittu masu girma qala sai kita fastaftihim ai isal munkari khalqahum ba'da mautihim munkari munkari khalqahum ba'da mautihim ka isar da wannan tambayan kana ne musu ga masu cewa su suna musan wato ka tambayi masu musun cewa za a halicce su za a raya da su bayan sun mutu a hum ashaddu khalqan ai ijadahum ba'da mawtihim ashaddu khalqan wa ashaqqu shin rayar da su bayan sun mutu shine mai wahala mai tsanani amman khalaqana ko ko abinda muka halitta min hadhihi makhluqat na daga waɗannan halittu da muka bayanin su wala budda an yaqru babu makawani tabbatar da anna khalqas samawati wal ardi akbar min khalqin nasi cewa lallai halittar sammai da ƙasai ya fi girma fiye da halittar mutane fayyar zama kun idan to a wannan lokacin babu makawa al'ikirar bil ba'afi su tabbatar da cewa lallai kan akwai tashi bayan mutuwa bal law raja'u ila anfusihim kai ba ma haka nan ba da a ce sun tsaya ko su kawai wa fakkaru fiha sun yi tunani la alimu da sun fahimci cewa annab tida'a khalqahum annab tida'a khalqihim lalle farar da halittar su ne tsinin lazif daga ɗugu ko kuma daga abin nan yambu lazif wanda yake mai rauni wanda yake mannewa ma ga hannu asabu inda fikir min insha'in ba da mutihim to da sun fahimci cewa wannan ya fi wahala in wahala ake kallo fiye da a rayar da su bayan sun mutu wanda ya halice su da san babu su aiki ya fi sauki a ce yanzu da alaman su amma kuma yanzu misali ana son a dawo da halittar ne wani haza kala saboda haka ne yake cewa inna khalaqnahum min tinin lazim haqiqa mun halice su daga tin wato ainihin yanku kenan lazib ai kawiyin shadid mai karfi kenan bayan ya bushe ka kauli ta'ala kamar da yake cewa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun hakika mun halicci mutum min salsal daga yambu wanda yake busasshe min hama'in masnun daga wato ainihin hama shine wato yambu kenan wanda yake masnun wanda yana da mutaghayyir wato wanda launin shi ma ya canza to ala ayyal da wannan shine abin da shi malamin ya rubuta anan muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin abin da muka ji sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyil karim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan karatu na rikodin da wuya ba da